بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الخميس شدا جوة جماد الأولى hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha bakwai wanda ya daidai da sha tara ga watan Septemba 1996 a sheikh al-imam abul hassan al-ash'ari Allah ya ji kanshi da mahaifan shi da malaman shi da sauran musulmi baki ɗaya ya ce wa hassallahu fi kitabihi ala tamassuki bi sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya kwadaitar a cikin littafin shi cewa a yi riko da sunnar manzon shi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi faqala azza wa jalla Allah mai buwaya da ɗaukaka ya ce wa ma atakum ar-rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo muku da shi sai ku amsa abinda ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hane ku sai ku hannu suratul hashr aya ta bakwai wa qala azza wa jalla Allah wanda yake da buwaya da ɗaukaka yace falyahzar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna masu saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su ji tsoron kada wata fitina ta ainihin same su a nan duniya kenan ita ce shirka kamar yadda al-Imam Malik Abu Abdullah Imam Darul Hijra fassara da shi da al-Imam Ahmad Abu Abdullah al-Imam al-Mubajjal suka ce abin da ake nufi da fitina a cikin wannan aya ita ce ainihin shirka ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce kaza wani kuma ya ce kaza sai ka ɗauki maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ka haɗa da tawani ka ce za ka yi ƙoƙarin gwadawa sannan ka fitar da wadda ta fi ƙarfi to shikenan ka yi shirka kenan to shine Allah ya ce falyahzaril ladina yukhalifuna an amrihi masu saba wa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su ji tsoron an tusibahum fitnatun kada wata masifa ta same su ma'ana kada wata fitina ta same su a cikin aqidar su kenan aw yusibahum azabun alim ko kuma azaba mai radadi ta shafe su a ranar alkiyama Allah kiyaye suratul nuri aya ta 63 wa qala Allah madaukakin sarki yace ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه يستنبطونه منهم da a ce da wani labari ya taso ana ta yaɗa shi a cikin gari to da mutane sun ɗauki wannan labari sun kai shi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa ila ulil amri minhum da kuma waɗanda suke jagorancin al'amarin musulmi malamansu da sarakunansu na addinin musulunci la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum da waɗanda suke tace labarai in sun zo gare su da sun san haƙiƙanin al'amarin ma'ana san da wata hayaniya da harguwa ta taso a cikin gari sai a je a kai wannan hukunci ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan ba shi da rai sai a kai wannan hukunci zuwa ga sunnaci ko a ɗauki wannan magana a kai ta zuwa ga sarakuna da ke hukunci da sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ko malamai waɗanda suke aiki da sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama to waɗannan su ne waɗanda in labari ya zo musu suke tsayawa su tace shi to da in za a kai musu labarai to da an samu tatacciyar magana wadda take gaskiya a wurinsu ma'ana duk sa'an da al'amari ya zo maka na shari'a ka gwada shi da abin da ya zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama to menene ya zo daga manzan Allah shine alqur'ani da hadisi to da za ka gwada wannan abu da waɗannan al'amura shine alqur'ani da hadisi to da ka samu tatacciyar magana wadda take madararta babu ainihin da gwalgwalo cikinta wannan aya ta zo cikin suratul nisa'i aya ta 83 wa qala Allah madaukakin sarki yace wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah duk abin da kuka yi saɓani game da ko menene to hukuncin shi yana nan a gurin Allah ko menene aka yi saɓani hukuncin shi yana wurin Allah suratul shura aya ta goma Allah madaukakin sarki ya ce fa in tanaza'tum fi shay'in idan kuna jayayya game da wani abu ko menene farudduhu ila Allah war rasul ku koma da wannan abu zuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama za ku samu bayani suratul nisa'i aya ta 59 أي كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم wato littafin Allah da kuma sunna annabi sallallahu alaihi wasallama waɗannan ruwan ayoyi da al'imamu abul hasan al-ash'ar yake ta yi mana fa ba komai yasa yake mana ba dan kadai ya tabbatar maka da cewa Allah ya kwadaitar da mu al'umman musulmi akan mu yi wa manzon shi sallallahu alaihi wasallama biyayya sunna annabi sallallahu alaihi wasallama mu yi riko da ita to duk sa'an da aka yi riko da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama to za a shiga cikin halin kunci da damuwa amma in aka yi hakuri sai kaga mutanen da suka yi wannan ainihin shiga halin kunci da damuwa saboda riko da sunna sun samu shiga cikin ainihin wato ahlul ghurba waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariba fatuba lil ghuraba'i annabi yace addinin musulunci ya fara bako don da can mutane maguzanci tan tagarya suke manzo Allah ya zo da addinin musulunci manzo Allah ya zo da addinin musulunci to an zo da sabon abu kenan sai ɗaiɗaiwa ake samun mutane ɗaiɗai ku cikin ƙabilu ake samu suke karɓan addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka al'amari ya taho har zamanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu ana nan a cikin daula ta musulunci zamanin su sai na abubakar har zuwa zamanin sauran sahabbai to sai al'amari ya fara sakwakwacewa ya fara lalacewa al'amari sai ya dawo wa musulmi kuma su da kansu ne in aka zo musu da sunna din sai ce an zo musu da bakon abu to shine bada al-islamu ghariban musulunci ya fara bako wasa ya'udu ghariban kuma zai koma yana bako to yanzu ana cikin gurba ta addinin musulunci da kuma sunna ana cikin gurba ta biyu kenan don bayan da zamanin da sahabbai suka wuce to duk wanda ya zo da tantagarya addinin musulunci irin na sahabbai din sai a ce kuma ya kawo bakon addini to yanzu kuma an shigo cikin gurba ta biyu bayan da waɗancan suka yi kokari suka gyara mutane suka amince to da tafiya ta sake tafiya sai aka sake lalacewa aka sake koma cikin shirka da bid'a da maguzanci da duk wani saban Allah to yanzu da aka dawo aka ce kuma ana son sai an gyara shi kenan sai ka ji mutane suna cewa an kawo sabon addini an kawo bakon addini yanzu nan tun shekara aro aro kun taba jin wanda ya ce kaza ba kyau kun taba jin wani ya taba kawo kaza to ai wannan abu da aka kawo sabo ne to sai annabi ya ce fatuba lil ghuraba'i alherin Allah ya kai wa waɗannan da ake cewa su baki ne ko kuma tuba wata bishiya cikin bishiyoyin aljanna wanda duk bai shiga cikin waɗanda ake zargi da cewa ya kawo sabon addini ba to ba zai taɓa samun shiga ainihin ya ci wannan bishiya a aljanna ba mun fahimci wannan da kyau ko to annabi dai yayi addu'a ga waɗanda za su zo su raya sunna shi ana ganin su ainihin baki sa'annan sai ainihin ibnu rajab alhambali ya littafi kashful kurba fi wasfi hali ahli al-ghurba yayi bakin ciki game da bayanin halin da waɗanda ake cewa sun kawo bakon addini suke shiga ya tsaya yi bayani ɗaya bayan ɗaya to a ƙarƙashin wannan in ka duba sai hankalinka ya kwanta duk sanda kake addini ka tabbatar daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake zaka sha zargi kun kawo sabon addini kun ce kaza kun ce kaza kun ce kaza kun ce kaza to babu laifi abin da ake so sai kai hakuri kar ka faɗi wasu kalmomi munana waɗanda kuma zaka zo ka ɓata aikin da kake yi mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa al-imamu abul hasan al-ash'ari saboda bayan tafiya annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai mutane sai ku suka koma aqida ta maguzanci to yanzu ya dawo yana son ya jaddada wa mutane aqida annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai to ta iya yiwa a ce abul hasan al-ash'ari ya kawo sabuwar aqida ya kawo sabon addini mu ma sami'ina bi hadha fil millati al-akhirah wa iyayen addinin iyaye da kakanni ba mu taba jin irin wannan karatun ba sai a ce babu laifi addinin iyaye da kakanni maguzanci ne dama addinin Allah da manzon Allah shine addinin musulunci to dan addinin musulunci bai daidai da maguzanci ba ai babu mamaki dama musulunci aka ce wa qala Allah madaukakin sarki yace wa ma yantiqu anil hawa manzon Allah baya magana son zuciya in huwa illa wahyun yuha duk abin da yake faɗi wahayi ne aka yi mishi salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alihi suratul najmi aya ta uku zuwa ta hudu wa qala Allah yace kullu قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي كفتا مسجيوا wannan alkur'ani ba zai yi in canza shi ni da kaina ba wai da aka saukar da alkur'ani ne sai suka ce to in dai da gaske ne to canza mana sannan mu yadda sai ce a'a ai Allah madaukakin sarki ya ce ba zai yi in canza alkur'anin ni da kaina ba dan dama ba ni na kaga shi ba in attabi'u illa ma yuha ilayya babu abin da nake bi sai abin da aka yi min wahayi الشاهد a cikin wannan aya shine shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya farlanta mishi ya bi abin da Allah ya saukan mishi to fa nahnu min babi aula mu muka fi cancanta da a kallafa mana tilas mu bi wannan abin kenan tunda shi ma wanda aka saukarwa an ce dole ya bi wannan abu bai isa ya canza ba da zai kara ko ya canza ko ya kawo wani abu daban shi ma da ba zai ainihin samu da daɗi ba mun fahimci wannan ko suratu yunus aya ta sha biyar wa qala allah madaukakin sarki yace إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا abin da muminai na gargari suke faɗi duk lokacin da aka kiraye su zuwa ga Allah da manzan shi aka ce a zo Allah da manzo su yi hukunci to muminai na gaskiya abin da suke faɗi sai su ce mun ji kuma mun yadda ba mun ji mun ki yadda ba mun ji mun yadda kuma za mu aiki da abin kuma a aiki da abin a gaskiya to abin da Allah maɗaukacin sarki yake so kenan mun fahimci wannan da kyau ko suratul nur aya ta sha biyar duk sa'an da Allah ya ce a yi kaza mutane suka ce mun ji kuma mun bi sai Allah ya ji daɗi sai ya mutane gafara sahabbai aka saukar da shari'a ku bi ya ce ya manzan Allah wannan abu yayi nauyi kaza kaza sai manzan Allah ya ce kuna son ku faɗi magana ne irin ta Yahuda da Kiristoci ku ce sami'ina wa asaina mun ji amma mun saba qulu sami'na wa ata'na ku ce mun ji kuma mun yi da'a suna faɗin haka sai Allah ya ce amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna wannan digirin girmamawa ne sahabbai suka samu fa Allah ya ce amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi imani da duk abin da Allah ya saukan mishi daga ubangijin shi sai Allah ya ce wal mu'minuna haka mu'mine ma yadda manzon Allah ya imani haka mu'mine ma wanda digiri yafi wannan dan Allah sai Allah ya ce kullun qad amana billahi dukkansu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da mu'minan radiyallahu anhum sun yadda da Allah baki ɗayan su wa qalu sami'na wa ata'ana kuma suka ce mun ji kuma mun yi da'a shine sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyi a ƙarshen suratul baqara dalilin sami'ina wa afa'ana da annabi ya ce wa sahabbai su faɗi matuƙar manzan Allah ya ce kaza ko kana jin ba za ka iya ɗauka ba ka ce sami'ina wa afa'ana mun ji mun yi ɗa'a sai Allah ya sauƙaƙe maka abin sai kaga kafi ƙarfin abin sai ya yi a wurinka to sakamakon haka wannan aya sai Allah ya sa mata wata irin kuwa al'ilahiyya ƙarfi na ubangiji amanar rasulu ɗin nan duk sanda za ka kwanta kai alwala ka kwanta bi iznillahi manzan Allah ya ce ba Allah zai kama mala'ika ya aje maka yana gadin ka har a waye gari ba abin da zai same ka ka gwada a daren yau ka gani amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi ila akhir hatain al-ayatayn ka karanta kullun manzo Allah yake duk wanda ya karanta su a dare waɗannan ayoyi sun ishe shi dama aka ce kowane dare manzo Allah na karatun suratul zumari da suratul isra'i to in baka samu damar karatun waɗannan surori ba ka karanta amanar rasulu ka ga aiki da cikawa a wurin Allah mun fahimci wannan da kyau jama'a ta ma ka zo kwanciya kana zunduma a shari'a me zai hana Allah ba zai ba zai sallata wani bakin aljanna ya zo ya tsaya a gaban ka ba haka kana bacci ka ganshi gashi nan baka ga iyakan shi ba ka tashi ka taho da gudu ka kune kanka jaza'an wifaqa ba kai kai bid'a ba da baka kwanta shine sai Allah ya sallata maka wanda ya fi ka fajirci amma ka zo kwanciya ka yi alwala ka karanta amanar rasulu ka karanta ayatul kursi ka karanta qul huwallahu ka karanta falak ka karanta nasi ka karanta bismillahi wa ba'tu jambi allahumma ighfir li dhanbi wa akhfi shaytani wa fukk rihani waj'alni fin nabiyil a'la haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace matukar zaka yi wannan addu'a shikenan al-imamu Abu Dawud ya rawaito ta da isnadi sahihi bismillahi wa ba'tu jambi da sunan Allah na aja barin jikina Allahumma gfirli zambi Allah ka gafarta zunubaina wa akhfi shaytani Allah ka kori shaytani na ko duk wani shaytani da ya buwaye ni wa fukka rihani duk wani nauyi da ke wuyana tsakanina da Allah ne ko tsakanina da bayan Allah Allah ka sauke mini wannan nauyi wa ja'alni fin nabiyil a'la Allah ka hada ni ka sanya ni cikin manya-manyan mala'iku bayan Allah to me wannan kuma ka zo kwanciya ka addu'o'i nan suna da yawa ka kwanta ka sanya fuska ka ta fuskanci alkibla ka sanya ainihin tafinka na dama a ƙasar kundukukinka haka sunna ta nuna sai kai kwanciyarka ba abin da zai same ka ba ka ba mugun mafarki insha Allah kowa ya gwada ya gani mana sun fahimci wannan da kyau ko to amma an yi watsi da zikirori da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam an yi watsi da alqur'ani ba dole bala'i ya afka mutane ba ba mafarki ba har a ido biyu sai aljanu ya zo ya make ka ido biyu zai zo ya make ka ba wai mafarki ba Allah ya shiryar da mu fa amarahum an yasma'u qawlahu sai Allah madaukakin sarki ya umarci mumine da cewa su saurari maganar ainihin Allah da ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa yuti'u amrahu su kuma bi su yi da'a ga ainihin al'amarin shi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa yahzaru mukhalafatahu su tsoraci saba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa qala sai Allah yace ati'u Allah wa ati'u rasula ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suratul nisa'i aya ta 59 فأمرهم بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم sai Allah ya umarci muminai da cewa su yi manzon Allah fa'a kama amarahum bi ta'atihi kama yadda Allah ya umarce su da su mishi da'a an fahimci wannan ko wada'ahum ila tamassuki bi sunnati nabihi sallallahu alaihi wa sallama sa'annan Allah ya kirayi mutane da su riko da sunna annabin shi sallallahu alaihi wa sallama kama amarahum bil amali bi kitabihi kama yadda Allah ya umarce su da cewa su aiki da littafin shi to abin da Allah ya umarni kenan mun fahimta ku abi Allah a bautawa Allah abi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to amma haka mutanen suke shine Abul Hasan al-Ash'ari wanda duk baki ɗayan rayuwar shi ya kare ta istiqra'il mazahib yana bincike da lalibe da cancan mazhabobi to shine Abul Hasan al-Ash'ari nan yake bayyana mana cewa fa nabada kathirun mimman ghalabat alaihim shaqawatuhum واستحوذ عليهم الشيطان سنن نبي الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم sai zan da yawa daga waɗanda tsiyarsu tafi ƙarfinsu ma'ana matsiyata ne duniya da lahira ba matsiyata game da kuɗi ba matsiyata ne game da imani ba su da imani sai ya zama wannan tsiyata su te galaba a kansu sannan ainihin shaidan ya samu nasara a kansu sai ya zama ainihin sai suka watsar da sunnonin annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan bayansa suka je can suka wurgar da sunnan annabi wa malu ila aslafin lahum kalladuhum bi dinihim sai suka karkata zuwa ga wasu magabatansu waɗanda suke koyi da addininsu ya zama addinin magabatansu kawai suke koyi da su wa danu bi diyanatihim ya zama irin addinin waɗancan magabata nasu batattu suke bi wa abtalu sunan rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama suka ɓata sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ورفضوها سكي واتيد سنون من زن الله صلى الله عليه وسلم وأنكروها سكي أينهم إنكاري نسنوني إن وجهدوها كما سكي جايا دسنوني افتراء منهم على الله suna masu waɗannan watsar da sunna da wulakanta sunna suna masu ƙirƙira ƙarya suna dangantawa ga Allah sai su tashi suna jawo muku ayoyi suna jawo musu hadisai na ƙarya wai su ahli sunna ne amma ba ahli sunna bane fada suke da sunna wurjanjan wanda sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama idan suka same ka kai ne bin sunna ne har kuɗi suke yanka suna baka al-imam al-bukhari ya ruwaito hadisi sahihi daga abdullahi dan abbas aka zo ana jayayya game da aikin haji wani bawan Allah sai ya je ya zo yana fatawa wani irin aikin haji ya kamata in yi tamattu'i ko ifradi ko qirani wasu suka ce kayi ainihin ifradi wasu suka ce kayi ainihin kiran abdullahi bin mas'ud ya ce ka je ka yi tamattu'i saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi umarni da yi kuma haka Allah madaukakin sarki ya umarni a cikin alqur'ani kuma manzon Allah ya nuna cewa umara ta shiga cikin aikin hajji har duniya ta tashi to dan haka tamattu'i manzon Allah ya umarni da shi wannan mutum yana kwanci ya je tamattu'i din saboda waɗancan fatoyi duk gaba ɗayan su ga sunan na ra'ayoyi ne amma ibnu mas'ud ya ce daga annabi ne ta fatawar take sai mutumin ya ji ta annabi din nan tafi karkata tafi karfi a zuciyar shi sai ya je ya tamattu'i din yana kwanciya bacci sai ya ji ana ce mishi hajjun mabrurun wa umratun mutaqabbala hajjun mabrurun wa umratun mutaqabbala hajjun mabrurun wa umratun mutaqabbala Allah ya karɓi hajjinka sannan umararka ta yi daidai Allah ya gafarta zunubanka yana tashi bacci sai zo ga ibnu abbas ai ka ji wannan tamattu'i da ne ka ji mafarkin da ne sai ibnu abbas yake ka zauna zan yanka maka albashi ka rinka ci mafarki game da sunna sai a yanka maka albashi ka ci yanzu in ka je masallacin ahlus sunna ka ce ga sunna sai su maka dukan tsiya sai su maka sharri inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ahlus sunnan karshen duniya ko to Allah ya raba mu da irin wannan ahlus sunna din ahlus sunna ahlus sunna zaka zama original sosai duk inda sunna ta zo sai ka karbe ta amma ɗaya sunna dan malamin ku bai san sunna ba shikenan kai baka yarda da ita ba dan malamin ku ya kasa karanta littafi ba wasali kuma littafin da wannan sunna ta zo ba wasali shi kuma malamin ku ya ta- ya kasa ta da bakin ya buga ya buga ya buga sai ce kai wannan na yahudawa ne shikenan ko kuma shikenan ku ne yan dakon faɗan sunna qad ballu wa ma kanu muhtadina waɗannan mutane haƙiƙa sun ɓace daga kan hanya kuma su ba shiryayyu bane suratul an'ami aya ta 140 abul hasan al ash'ari shimfiɗar da yake nan to zai cika she mana wannan shimfiɗa da ainihin wasiya sai ce usikum ibadallahi bi taqwallahi azza wa jal ya ku bayan Allah in ne muku wasiya da ku ji tsoron Allah mai buwaya da ɗaukaka wa uhadhdhirukum wa uhadhdhirukum ad-dunya fa innaha hulwatun khadira kuma ina tsoratar da ku ku guji duniya domin duniya dai alewa ce ko kuma abin zaki ce wadda take gata nan koriya shar a baka tana da zaki can a ido ga ta koriya shar amma in ta je ciki ta gurbata maka ciki sai kai nadama fassarar da aka yi wa duniya kenan a ido tana da kyan gani ga ta koriya shar in ka saka ta a harshenka tana da zaki amma in ta shiga ta gurbata cikinka sai kai nadama wannan zaki da ma baka ji shi ba da wannan gani da kai mata kyakkyawa taghurru ahlaha tana rudar mutanen duniya din shi yasa sayyidina ali da daddare sai ya tashi yana ya duniya gurri ghairi sayyidina ali kenan duk sahabban manzon Allah ba wanda ya shiga masifa irin ta sayyidina ali shi yasa duk malaman tarihi in suka zo sai sun jinjina sayyidina ali saboda musibar da sayyidina ali ya shiga idan wani ne ya shiga wallahi sai ya ridda mun fahimta waje masifa cikin gida masifa ko ta ina ba daɗi mabiyan naka su ce ga inda za ka yi ka ce a'a gyara muke so ka zo ka ce waɗannan mutane kafirai ne ya ce a'a ba kafirai ba ne min alkufri farru kafircin suke tsoro shi yasa suka ki matso mu kuma mu bi su mu manna musu kaulasan din ya ce a'a ba kafirai ba ne musulmi ne sai ka ce to kai ma kafiri ne amma bai iya buɗe baki ce tunda kun kafirta ni sai na alkuma kafirai bane sai ce wallahu musta'an Allah ya taimake mu Allah ya shiryar da ku haka ya rinka shiga fitina har san da ya shahada fa radiyallahu ta'ala anhu min amiri to shine da daddare zai tashi yana wa duniya magana gaba daya yana ya duniya gurri gairi ya ke duniya ki rudu wani sayyidina ali ya fi karfin ki wallahi haka kuma ya mutu bata rude shi din ba bata isa ba wa takhba'u sukkaraha kuma tana yaudarar waɗanda suke zaune cikin ta ita duniya qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa darib lahum masal al hayati dunya ka buga musu misali da rayuwar duniya ai rayuwar duniya ba komai bace sai dai kama in anzalnahu minas sama'i kamar ruwan sama ne muka saukar da shi fahtalafa bihi nabatul ardi sai wannan ruwan sama ya cuɗanyu da ainihin shuka wadda ke bayan ƙasa فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا معنى ruwan sama ne ya zuba ya haɗu da wannan shuka da irai da iri wanda yake ƙasa idan suka fito sai kaga sun yi ne sai ga ƙasa ta yi koriya shar ta zama abin sha'awa ko amma bayan ɗan lokaci kaɗan fa sai kaga wannan ainihin ciyayi da karmami sun zama hashiman ga su nan sun bushe sun riddige ta zuruhun riya iska tana ɗiban su tana kai su duk inda suka so amma watannin baya da suka wuce kaɗan su ne kwarrashar suna da daɗin gani ko to misalin duniya kenan yanzu nan ga ta kyakkyawa amma an jima kaɗan shi kenan sai ganta gaba ɗaya ta tsofe ta daina baka sha'awa shi yasa mawaƙi ya ce inna lillahi ibadun futana tallaqu duniya wa khaful fitana Allah yana da wasu bayi masu zurfin tunani sai suka yi wa duniya saki suka sake ta saboda mai tsoron fitina suna tsoron kar aƙidar su ta tabu sai suka ɗauki kyawawan ayyuka sai suka zama musu su ne jiragen ruwa ita kuma duniya ɗin teku ce sai suka yanke ta suka ƙetare suratul kahfi aya ta 45 man kana fiha fi hairatin aqabathu ba'daha abra wanda di ya kasance ɗimautacce ne a nan duniya to bayan wannan ɗimuwa sai ta zo ta ainihin haifan mishi da ainihin wa'azi ma'ana in ka ɗimauce duniya ta ɗimauta ka sai ta gama kai ka sama sai ta goce sai ta baka wuri sai ka fado sai ka zo ka wa'azantu kuma kai nadama lokacin da yake wa'azantuwar da nadama ba za ta yi maka amfani ba wa man a'afathu min sarra'iha batin a batnan akabathu min barra'iha zaharan wanda duk duniya ta bude mishi ainihin yalwata da farin ciki ta nuna mishi cikin ta cewa farin ciki ne to wannan ainihin ƙarshe kuma za ta zo ainihin ta saka shi a cikin cuta da wahalhalu waɗanda yake su ne a zahiri su ne a haƙiƙa za ta yaudare ka ta yi maka shigo shigo ba zurfi ai ciki na kaza kaza ne duk sai ka taho sai ka samu cewa ashe haƙiƙaninta to abin da ke cikinta bala'i ne wannan duniya ake fassara mana gharraratun yace duniya mai yawan yaudara ce ghururu ma fiha abin da ke cikin duniya duk baki ɗayan shi yaudara ne faniyatun duniya din nan mai karewa ce fanin ma alaiha abin da ke bayanta ko abin da ke cikinta shi ma mai karewa ne kama hakama alaiha rabbuha bi qawlihi kamar yadda ubangijin duniya din ya hukunta duniya da cewa kullu man alaiha fan wanda duk ke cikin duniya ɗin nan zai zama ƙararre ne saboda ita ma ƙararriya ce suratul rahmani aya ta 26 fa'malu rahimakumullah bayan Allah Allah madaukakin sarki ya ji kanku ku sani da cewa lil ku yi aiki lil hayatid da'ima ma'ana ku yi aiki saboda ainihin rayuwa wadda take dimantacciya ita ce lahira wa li khuludil abad kuma dan ainihin rayuwa wadda ta dawwama abada fa inna duniya tanqadi ala an ahliha duniya dai za ta kare kuma ta bar masu ita da nadama don ita duniya za ta kare kuma ku za ta bakku da jibge da hisabi akan ku a ranar alkiyama wa tabqa al a'malu qala'id irqabi ahliha sannan sai ayyuka sai su kasance ainihin kamar abun wuya suna nan rataye ga waɗanda ainihin duniya din ta yaudara ta kare ta bakku ta bakkowa da bashi aka an fahimci wannan ko wa'lamu annakum mayyituna ya bayan Allah ku sani da cewa fa ku nan za ku mutu thumma innakum min ba'di mautikum ila rabbikum raji'una sa'annan bayan kun mutu din nan za a koma da ku zuwa ga ubangijin ku liyajziyal ladina asa'u bima amilu saboda waɗanda suka munana aiki Allah ya musu sakamako saboda irin mummunan aikin da suka yi wa yajziyal ladina ahsanu bil husna Allah ya kyautata sakamako da aljanna ga waɗanda suka kyautata ibada gare shi suratul najmi aya ta 31 fakunu bi ta'ati rabbikum amilina ya bayan Allah ku zama masu aiki da biyayya ubangijin ku wa amma nahakum anhu muntahin ku hannu daga abin da ubangiji madaukaki yake ainihin umarnin ku da shi ƙarshen muqaddima kenan da wasiyar abul hasan al-ash'ari a farkon wannan littafi nashi an fahimci wannan da kyau ko to dama duk al'amuran da abul hasan al'ashar yake son ya nuna mana shine kai da ake maka nasiha ka bar wannan muguwa aƙida ta ashariyanci kake ƙi to shi ne wannan aƙidar gashi yana bayyana maka bayan ya tuba kuma duniya ce take ruɗaka take yaudararka ka sani da cewa za ka gama ruɗuwa da duk wannan ruɗuwa na yawan mabiya da almajirai ƙarshe sai ya zama ainihin kowa ya ƙare ya bakka da nauyin wannan ainihin kafirci da kai da dogewa akan bata da rashin bin gaskiya yana nan ainihin ya zama maka bashi da kuma kaya a wuyanka shine abul hasan al-ash'ari yake maka ishara akan kar ka sake kai asara ka fada wannan mummunan halin Allah madaukakin sarki ya kiyaye to sa'an nan dangane da maganar da ya cika shi wannan wasiya tashi da yake cewa ku sani da cewa dinnan za ku mutu kuma za a yi muku hisabi bayan mutuwarku dama sayyidina ali Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda yake ainihin rera waka yake cewa walau anna idza mutna turikna lakana al-maut rahata kulli hayy walakinna idza mutna bu'ithna wa nus'alu 'indaha an kulli shay'in yace da a ce idan mun mutu za a bar mu yace da mutuwa ta zama hutu ga duk wanda ya mutu yace amma ku sani da cewa in mun mutu ba barin mu za a yi ba za a tashe mu in an tashe mu ba shikenan za a ce ku wuce aljanna ba sai an yi mana tambaya game da komai ɗaya bayan ɗaya to waɗannan tambayoyi da za a yi maka sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fassara da cewa dan adam idan ya miƙe din nan daga kabarin shi ba zai daga kafar shi ya gusa da ita zuwa gaba ba sai an yi mishi tambayoyi guda hudu za a tambaye shi game da ainihin samartakar shi game da dukiyar shi ina ya same ta ina ya ciyar da ita sa'an nan za a tambaye shi game da ainihin wannan rayuwa da Allah ya bashi don duk waɗannan al'amura gaba ɗayan su ni'imomi ne kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce alhakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin sai ce la tarawunna al-jahim thumma la tarawunnaha ayna al-yaqin thumma latus'alunna yawma idhin anin na'im duk wata ni'ima da kaji sai an yi maka tambaya akan ta wannan rayuwar taka da kake rayuwa cikin daɗi wannan lafiya da rai da Allah ya baka dukkan kintsa sai an tambaye ka yaya akai ka karar da su saboda haka akwai aiki mun fahimci wannan da kyau ko to Allah ya shiryar da mu to abul hasan al-ash'ari a cikin wannan littafi na shiga yadda yake kulla babukan littafin yakan ainihin kawo maganganu na mu'tazila da qadariya da yan shi'a da jahmiya da sauran batattu sai ya gama kawo maganganun su baki daya da aqidojin su sannan sai kuma sai zo sai kawo aqidan mu ahlus sunna as-salafiyya ya biya kwankwafe waccan aƙida ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya sannan ya rufe wannan babu ya sake shiga wani bayani ma'ana abin da abul hasan al-ashari yake nuna mana ba zai yiwu ku taɓa tsayar da sunna ba har abada sai kun gusar da bid'a babu bid'a mafi muni da ta wuce bid'a da ta shigo cikin aƙida to saboda haka abul hasan al-ash'ari sai ya gusar da duk waɗannan bidi'o'i tukuna ya bayyana su sannan sai zo ya sa alƙalamin shi sai kuma ya bayyana namu mu aƙidojin sannan kuma sai zo kwankwasa waɗancan ɓatattu ɗinnan da ya fara nuni a kansu an fahimci wannan da kyau ko to duk sa'an da aka ce za a kira mutane akan sunna za a yi da'awa a salafiya ba za a ɗauki wannan ka'idar ba wallahi ba za a taɓa cin nasara ba aƙida ɗin duk wadda take mummuna za a kwaso ta a zubar ne sannan a zo a dasa wadda take kyakkyawa ta yi daidai da malam wane ta saba mishi ba wannan ya dame mu ba abin da ake nema ta yi daidai da ta annabi to ita ce daidai ta saba wa ta annabi sallallahu alaihi wasallam to ba daidai bace batacciya ce saboda haka kada ku yaudari kanku idan za a yi izalatul bid'a wa iqamatus sunna sai an yi karatu kuma abu mafi girma da ya kamata a yi izalatul bid'a wa iqamatus sunna shine wannan tauhidi na asha'ira wannan tauhidi na asha'ira da ya shiga cikin ainihin ahlus sunna ya sarkafe su har aka ɗauka cewa da ahlus sunna ai da ash'ariya da murji'a wai dukkan su ahlus sunna ne to wannan ba daidai bane ba zai yiwu ku bar mutane a cikin aqida ash'ariyanci da murji'anci kuma ku ci gaba da cewa su ahlus sunna bane a ahlul bid'a ne an fahimci wannan da kyau ko a nan ne zan amfani da wannan dama kafin mu ci gaba da karatun babi na farko na wannan littafin Allah maɗaukacin sarki ya san duk abubuwan da muke faɗi tun daga sanda muka fara yin karatuttukan nan da duk abubuwan ma da muke yi sa'an nan mu kuma muna ɗauka a kasar na rediyo duk baki ɗaya karatun da muke muna nan da shi a kasar shi yasa kuka ji kullum za mu karatu sai mun ce yau kaza ga watan kaza kaza kaza kaza sannan mu je mu yi wa kasar lamba mu shirya shi a kanta duk kasar ɗin da muke nema nan take sai mu ɗauko shi ba zai yiwu a bayyana a karantar da wannan littafi na abul hasan al-ash'ari ba tabbas in ana son mutane su fahimci inda aka dosa sai an yi shimfiɗa kwatankwacin wadda muka yi wannan littafi ita ce a bayyana tarihin abul hasan al-ash'ari da kuma bayanin irin gwagwarmar da ya sha wajen aƙida da kuma ƙarshe akan wace aƙida ya tabbata sa'an nan a zo a kawo bayani dangane da falsafa da mantiki da ilmul kalam saboda waɗannan abubuwa suka sabbaba batan su abul hasan al-ash'ari da farko din nan to sai ya zama kasashen mu kuma har yanzu ana cikin wannan aqida ta biyu ta Abul Hasan al-Ash'ari wanda ya tuba ya batta dole ne mu tashi mu mutane bayani to mun yi bayani tsaf to ka'ida cikin ainihin alqur'ani da sunna shine duk sanda ake bayani sai a rinza azan ana tafiya ana buga misalai dan me misali shi yake fito da abin da ake nufi to da muka zo muna bayani akan aqidoji na ash'ariyanci sai muka buga misali da cewa kamar farkon qawaidi babin alwujud din nan har zuwa ƙarshen wannan ainihin babi duk baki ɗaya muka ce wannan aqidar ba ta da kyau kwata kwatan ta kwanjam ce mun faɗi wannan magana tabbas mun faɗi kuma akan haka muke roƙon Allah ya ɗauki ranmu wannan aqidar kwata kwata ba ta da kyau har kiyama ta tashi su ma da suka rubuta ta sun ce ba ta da kyau maguzanci ce sun tuba to don haka muka bayyana mutanenmu to amma sai aka samu wasu mutane waɗanda wai suna danganta kansu ga ahalin sunna sai suka juya wannan magana sai suka ce wani ce kawa'idi ba kyau a ƙarya kuke yi kuma kun san ba haka aka faɗa ba in kuma haka aka faɗa ku kawo kasat abin da muka ce wannan shimfiɗa ta kawa'idi alwujudu wal qidamu wal baka'u duk baki ɗaya wannan ba tauhidi bane kuma ba za ka mutu akan wannan bayan an yi maka waɗannan bayanan ba ka samu rahama qaulan wahidan abin da muka faɗi kenan muka kuma zo da qawaidi muka buga misali muka ce abin da yake asalin qawaidi shine bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi har zuwa ƙarshen wannan salati da ya haza kitabu qawaidis salati wannan littafi ne na ka'idojin sallah wannan shine qawaidi don qawaid dama qawaidus salati sunan littafin kenan to bahaushe da yake yakan yanke sai ce qawaidi to littafin kenan wannan alwujudu zuwa wannan babi da aka yi ta magana akan waɗannan sifat to waɗannan an rubuta ne an manna jikin qawaidi aka buga su tare dan a yaudari mutane gashi kuma an yaudare ku dan me dan an san ba karatu kuke ba ba za ku iya tace cewa kaza daidai ne kaza ba daidai ba ƙarshen ƙawa'idi kuma shine babin wanka da ya kawo babin wanka to ƙarshen ƙawa'idi kenan tammat bihamdillahi wannan ainihin shine ƙarshen ƙawa'idi duk wannan abubuwa da aka zo aka zuba to tarkace ne ba mai ƙawa'idi ya sa su ba saboda haka ba ma musun ƙawa'idi amma muna musun wannan hayaniya alwajudu wannan alwujudu ba mu yarda da su ba kaulan wahidan wannan muna ƙara faɗi kuma bari mu gaya muku malamanku da suka karantar da ainihin dattawa can da suka wuce da waɗanda suka karantar da mu matasa sun san wannan alwujudi din nan babu kyau saboda ba sa karantar da kushi kana siyo qawaidi in ka budo alwujudi sai malam ce a ketare ketare ketare sai a koma bismillahir rahmanir rahim hada kitabu qawaidi salati sai malam ya maka fasara ko ba haka ake ba in ka tara mutum ɗari da wahala ka samu mutum ashirin cikin ɗari wanda aka biya mushi wannan alwujudin ketarewa ake to dan me ake ketarewa idan ku ba ku san dalilin ketarewa ba to mu Allah ya sanashe mu alhamdulillahi rabbil alamin dalili shine wancan bayani da muka yi cewa wannan aqida ba ta da kyau kuma su malaman sun san haka to amma ba za su iya fitowa su gaya muku ba saboda a lokacin nan suna jin tsoron ku don ku kuke kawo na cefa ne kuke ba su suna jin tsoron ku amma dama komai yana da lokaci kuma yana da zamani to Allah ya kawo lokacin da za a faɗi shine mu muka faɗi ɗin dalili saboda mu Allah ya ɗora mu akan ku ba ma jin tsoron ku ba ku kuke ba mu na cefa ne ba ba ma karɓan sadakar ku ba sadaka ku muke ci ba muna da sana'a muna da aiki muna da albashi da muke karantarwa ake biyan mu mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka mu ba ma tsoron ku kamar yadda waɗancan malamai da ke zaune a soro da zauruka suke karantawa suke tsoron ku su za su ji tsoron su gaya muku gaskiya dan ne saboda abincinsu kuma muna roƙon Allah ya gafarta musu dan ne ne yiwa haka ta zama uzuri a wurin Allah game da su to dan haka muke musu addu'a Allah ya gafarta musu amma mu yanzu mu ku kuke jin tsoron mu to yaushe kuna jin tsoron mu kuma za mu kasa gaya muku gaskiya ku ke jin tsoron mu yanzu in ba tsoron mu suke ji ba yaya za a yi waɗannan maganganun duk garin nan baki ɗaya su kasa zuwa su tanka sannan kana fita sai ka ga akramakallahu Allah ya gafarta mala Allah ya saka da alheri sai ya wuce sai a ce shi ne ba tunan Allah ba tsoron mu ake ji ba to waɗanda suke jin tsoron mu sai muke gaya musu gaskiya su ko waɗancan ku suke jin tsoro shi yasa suka kasa gaya muku mune musu addu'a Allah ya gafarta musu amma mu ba ma tsoron ku ko miskala zarratin yadda ka san kura da kyarkeci ba sa tsoron kinkiya da akuya haka ba ma tsoron ku kura da kyarkeci suna tsoron akuya ba akuya da tinkiya ke tsoron su ba to haka tsakaninmu da ku kenan mun fahimci wannan da kyau to saboda haka da ku rubabbu daga cikin malaman izala dai rubabbu cikin malaman izala ne suke waɗannan maganganun don ba dukkan malaman izala ne suka riɓe ba akwai garanti gangariya kwandala ɗaya a miliyan dubu wallahi akwai su mun fahimta to akwai kuma waɗanda suke diddigar ƙaya ne na ɗariƙa suka zo suke wa ɗariƙa aiki a cikin izala to irinsu ne suke shigo da waɗannan shubuhohin ba su san a karantar da mutane aƙida ta gari to wajibi mutane su hankali da su to su ne suke faɗin irin wannan magana dan ne li yasuddu an sabilillah don su kange mutane daga fahimta hanyar Allah amma idan da gaske kuke mun ce qawaidi ba kyau ku kawo mana kasad mana muna da kasad din duk gaba ɗaya in kuma ku kuna da wanda kuka ɗauka za ku ce ba mu sani ba ku kawo in mun ji muryar mu za mu ce muryar mu ce inda muka ce qawaidi ba kyau abinda muka ce wannan shimfiɗa da aka jona wa qawaidi alwujudu wannan ba kyau muna ƙara faɗi ba kyau ba musulunci bane duk waɗanda suka mutu akan shi nan shekaru aru aru ba a yi musu bayani ba ne sai mu ce Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu amma mu a yanzu mun san ba kyau an fito an karantar da mu ba kyau mun fito mun karantar mun gaya muku ba kyau wallahi ka mutu akan wannan ka mutu akan muguwa aqida tunda an tsada hujja akan ka amma shekaru talatin da suka wuce ana son a faɗa ɗin ana tsoron ku saboda kar ku sharri kar ku zagi kar ku hana na cefa ne mu yanzu duk baki ɗaya ba ma tsoron ko ɗaya daga cikin waɗannan game da ku to sai mu ki gaya muku ba mu gaya muku ba muna gaya muku dan ɗayan abu biyu ko ku bi ku shiru Allah ya muku rahama da mu gaba ɗaya ko ku kafirce shikenan mun fita a wurin Allah ko kuma ku je ku afka wuta ina ruwan mu amma muna ƙara gaya mutane duk wanda ya ce wa Allah alwujudu bayan wannan bayanin ya zama kafiri kafa'an idan ba ku ji hukunci duk wanda ya dubi Allah madaukakin sarki ya ce alwujudu bayan ya ji bayanai dangane da cewa ga yadda aka yi abin ya zama mummuna kaulan wahidan ya zama kafiri saboda Allah ba alwujudu bane billahi allazi la ilaha illa huwa halittu su ne alwujudu ko a dan aka tashi fasara ne ake cewa alwujudu samuwa to waye saman me waye saman me kuna faɗin abu ba ku san abin da kuke faɗi ba alwujudu samuwa wajibatun lillahi ta'ala ta wajaba ga Allah madaukaki samuwa ma'ana Allah saman ne ma'ana da can bashi daga baya ya samu duk wanda ya siffanta Allah da haka ya zama kafiri sai dai in bayani bai je gare shi ba shi yasa muka ce duk waɗancan da suka gabata ba su samu waɗannan bayanan ba Allah ya ji kansu Allah ya musu rahama amma kai yanzu an fito duk an gaya maka sirrin abin sai ka zo ai mun sai mun faɗa alwujudu wal qidamu oho faɗi duk wanda ya siffanta Allah alwujudu wal qidamu wal baqa'u bayan ya ji bayanai ku fahimce mu da kyau ba baranka da ma muke ba mu ba za mu ce maka kafiri ba ba dalili a ana yin addinin musulunci ne akida muke bi ta salaf sai an yi maka bayani ka fahimta to kwana kwana biyar muka ci muna bayani sai da muka kasa biyar muna bayani akan waɗannan abubuwa an bayyana maka babu kyau sai ka ce ai ku kuna nan akan lallai sai kun siffanta Allah da alwujudu shikenan ka je kana nan kana karatu za ga malaman akida za su ce duk wanda ya siffanta Allah da alwujudu har abada ba zai shiga aljanna ba to kun ji sannan bayan haka kai da za a zo a ce maka ai suwana sun ce kawa'idi babu kyau ta kamata ka tsaya kai nazari da kanka alhamdulillahi rabbil alamin ba alfahari ba duk garin nan kun taba jin wani aji sunan shi ajin kawa'idi kun taba jin wani aji sunan shi ajin kawa'idi to ni ina da shi a makarantata in na san ba kyau zan bude ajin qawaidi sunan ajin kenan ajin qawaidi qawaidi yake karantawa da ahlari akwai ajin qawaidi da ahlari akwai ajin iziya akwai ajin risala akwai ajin mukhtasar ai ajin ajin askari ba a yadda da waɗannan tafan ba ba a karantar wallahi in ban yadda da su ba ba ma shakka ku mu farmis kala zarratin za mu fito mu ce muku duk babu kyau amma mun yadda da su ne shi yasa muke karantar da su to sannan dangane da waccan magana da na fara faɗi ɗazu cewa in an zo za a karantar da kai ƙawa'idi sai a ƙetare wannan shimfiɗa da muka ce ba kyau inda za ka fahimci sun san wannan aƙidar ba kyau sai su ƙetare ba za su karantar da kai ba amma in suka zo risala sai su fara koya maka daga babin aƙida ɗin babu ma tantiqu bihil alsina wa ta'taqiduhu al-afida min wajibi umuri diyana sai a karantar da kai wannan aƙida saboda an san gyararriya aƙida ce tangaran ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a biya maka a koyar da kai amma wannan da ita an san maguzanci ne a ciki sai a ce ƙetare a ƙetara a tafi sallah yanzu in za a yi ƙuri'a a nan gurin waɗanda ke zaune waɗanda aka karantar da su ƙawa'idi sai ka samu ɗaya ne bisa goma za ka samu cewa an biya musu wannan ɗin in ma fa sun kai sauran tara bisa goma duk ba a biya musu wannan ba amma duk wanda ya karatu risala sai an koya mai babin aƙida ashe wannan yana da kyau to wannan da ake kin karantar da shi bai da kyau kenan mun fahimci wannan da ke jama'a to kun ji abin da muka ce saboda haka waɗannan tafai na fikihu da wai suke son su amfani da su wajen toshe mutane daga fahimta a hanyar Allah wallahi ba ku isa ku toshe mutane daga fahimta a hanyar Allah ba haske ya bayyana rana ta fito daga ainihin gabas tafin hannu bai isa dafe ta ba duk yadda za ku kada mutane su fahimci addinin Allah sai sun fahimta kuma wannan rashin karantar da aqidar salaf da ba ku yi ba ku kuka taimaka wa matasa ɗin nan suka zama 'yan shi'a billahi azim da a ce kun karantar da matasa sun ainihin koya aƙida ahlus sunna tun farko aƙida gyararriya babu yadda za a yi shi'a ta ba su sha'awa don za ku ji ai yanzu nan muna karatu zai zo zai sako aƙidoji za ka ji har da 'yan shi'a za ka je na karanto aƙidojinsu in an shiga cikin babi na biyu da makamantansu yana raddi wa 'yan shi'a to a ce duk kun binciko waɗannan tafai kun karantar sai ba ku karantar da wannan ba me aƙida wai a ce durkuso guru da laya shan rubutu kafirci sai jahilai sai su kabbara shikenan wai aqida to Allah ya saka muku da alheri amma ba ita kenan ba wallahi ba ita kenan ba da saura da yawa wannan kun taɓa wani bangare ne kaɗan sai kun tashi kun je kun yi karatu wurin waɗanda suka san waɗannan abubuwa in ba haka ba har abada ba za ku san su ba da naɗinka da kandirinka da duk wani abu ba zai taimake ka ka san ilimi ba sai ka kwance ka je ka koya amma ku zo kuna son ku toshe hanyar Allah wai ai ba su yadda da fiqhu ba ku yadda kuka da fiqhu akwai wani malami da ke karantar da fiqhu da ya tashi aurar da ya ce a duba mai risala abin da ya ce ina suke yaya mai risala ya siffanta aure yaya mai iziya ya siffanta aure da muktasar da askari duk haka suke aiki da su kawai sai ku zo kuna yaudarar mutane da littafan fiqhu kuma ƙarya kuke wallahi ba kwa iya karantar da littafan fiqhu ƙarya kuke ko fasara su daidai ba kwa iya yi fa in iltabasat idan ta fantsama sai an fantsama ka a wuta wallahi in kai wasa fa in iltabasat wai idan ta fantsama wuzila saubu kulluhu ai ko mai ahlari bai ce in ta fantsama ba kai ma ka san aka fantsama maka kwata dole ka je ka wanke ba haka ne fasarar ba fa in iltabasat ma'ana yace idza ta'ayyanatin najasatu ghusila mahalluha in aka ga najasa ga ta sai ce ta ayyana aka ganta ga ta da ido a wuri kaza sai a wanke wurin da take fa in iltabasat amma in najasa ta zuba jikin tufafi faltabasat sai ta rikide maka sai ta bushe sai ka kasa gane ina ne wurin da najasa yake ina ne inda babu najasar iltabasat iltabasa alaikal amru daga nan aka samo sunan iblis li'anna al-amra ublisat alaihi al-umuru ublisat alaihi iblis me yasa aka ce mishi iblis saboda al'amura baki ɗaya suka rikice mishi to sai ya zama najasa ta rikice maka baka ga fitsari ne aka diga ko wata najasa aka ce in ka ga wurin sai ka wanke to fa'inil tabasat idan wurin ya ainihin cuɗanye baka iya gane nan ne wurin fitsarin nan ne ba wurin fitsarin ba saboda ya bushe sai ce ghusila thawbu kulluhu sai a wanke tufafin gaba ɗayan shi ma'anar gurin kenan kama haka ake fasara wurin kace fa'inil tabasat idan ta fantsama wani ta fantsama kai ka fantsama cikin kogin jahilci ka zo kana fantsama a jahilai yan uwanka kai kuna tabbatar da mutane Allah da fatawoyi da hadisai na ƙarya da maudu'ai da ba'ifai da fassarori waɗanda suke guragun fassara to wallahi ku tashi ku yi karatu in ba haka ba matasa suna nan suna karatu kuma matasa babu yadda za su yi karatu sai fa su ce sai an gyara ba za a zauna haka ba ma kana Allahu liyazara almu'minina alama antum alaihi hatta yumayyiza al-khabitha min at-tayyib matasa suna yin karatu sai su ce a'a a gyara ba za a zauna haka ba shi kenan sai a ce kaji matasan nan sun fara kawo kaza yara kaza kaza kaza kaza kaza ko kuma kuna nan haka mun fahimci wannan da kyau ko to saboda haka kun ji abin da muka ce kenan shimfiɗan nan ta alwujudu zuwa ƙarshen wannan to ba kyau muna ƙara faɗi amma ƙawa'idi da kyau ahlari da kyau ishmawu da kyau iziya da kyau haka muktasar haka risala haka askari haka mudawwana haka muwaffa wane mutum balle sahihul bukhari ai daru sihha kenan an fahimci wannan da kyau ko duk mun yi imani da su amma kuma yana cikin aqidar mu ta ahlus sunna mu aballahu an yutimma illa kitabu Allah bai yadda ya cika wani littafi ya zama ɗari bisa ɗari babu kuskure cikin shi ba sai Qur'ani yasa akwai kuskure a kowane littafi za a iya samu to yana cikin aqidar mu ta ahlus sunna nastaghfiru lil mu'minina idan muka ga mai risala ko bukhari ko mai wani littafi ya kuskure sai a ce Allah ya ji kanshi shi yasa kuka ji muka ce duk waɗancan malamai da suka wuce waɗanda sun gano gaskiyar amma sun kasa faɗi saboda halin da suka shiga sai muka ce duk baki ɗaya muna roƙon Allah Allah ya gafarta musu Allah ya musu rahama Allah ya yafe musu amma ku yanzu an zo an bayyana muku wani uzuri kuke da shi kuna da wani uzuri ne kun fahimci wannan kuma wannan abu mai sauki sai ku ci amanar mutane ku ta karantar da mutane zagin Allah kuna cewa kuna faɗa da arna suna zagin Allah suna zagin manzon Allah ko kuna zagin Allah su suna zagin Allah ko kuna zagin manzon Allah ba ko raba aiki ba kenan duk tafiyar ku ba ɗaya bane su suna zagin manzon Allah ko kuma kuna nan kuna cewa alwujudu wal kidabu wal baqa'u wal muhalafatu baina man wa man al muhalafa wal muhalafatu to da haka Allah ba alwujudu bane Allah ba alƙidamu bane don ma'ana alƙidamu shine min alqadim da dadde to Allah ba da dadde bane a Allah al-awwalu ne saboda Allah ya ce huwa al-awwalu wal akhiru haram ne ka cewa Allah alƙidamu ko alqadim saboda ma'ana alqadim alƙidamu da dadde da can babu shi amma daga baya ya samu amma ya dade kamar ka ce tsoho wal qamara qaddarnahu hatta ada kal urjun al-qadim tallan dabino din nan igiyar dabino in ta dade sai ganta ta zama siririya to haka farin wata in ya fito haka yake kuma har ya koma haka din to alqadim kenan da dadde to haka albaqa'u ba shi cikin sunayen Allah albaqi a a Allah ba albaqi bane mun fahimta don ma'ana albaki wanda zai daɗe nan gaba amma in ya daɗe za a waye gari babu shi wata ran komai daɗewa Allah ba haka bane Allah al-akhir ne al-zahir ne al-batin haka Allah ya ce wa kanshi dan haka bai halatta ka ƙara ba bai halatta ka rage ba ka tsaya yadda Qur'ani ya tsaya da kai mun fahimci wannan to kun ji ko da kyau jama'a ba kuma kasar na ɗaukar waɗannan maganganun namu ko to al-wujudu babu kyau babu kyau masu karantar da al-wujudu wal qidam wal baqa'u da duk wannan hayaniya ne ku watsar da su sai ranar da muka zo za mu yi wa ɗaya cikin littafin da ake karanta a ƙasar nan naƙadi kamar littafin hayatul islam kowa sai an yi naƙadin kan shi ya waye mai hayatul islam sai ya ce Allah guda ɗaya ne madadin Allahu huwal ah Allah ɗaya ne madadin ya ce wa dalilu ala zalika qala Allah qul huwallahu ahad Allah ya ce guda ɗaya ne shi shikenan ya isa dalili sai ya ce a'a da Allah ba ɗaya bane to da kaza da kaza ya faru ai da kaza da kaza sai an kai ka an baro ka sai mata su ce an sauke mana an dawo an sauke an dawo ba mu fahimta ba sai mu ji kama ana son a ce ba Allah nace au kama ne masu ake ce muku ba Allah maguzanci ake son a mai da ku su da suka rubuta waɗannan tafai duk baki ɗayan su fa sun watsar da su sun daina karantar da su ka tafi waɗannan ƙasashen magariba dukkan su ma waɗannan ta au ai ma wane ne wannan muqaddima ta wannan littafi ne ba Hammadul Ansari ba shi ma mutumin magarib ne ai Hammadul Ansari ba magarib ne mutumin Mauritania shi wannan mukaddima ga littafi su ma duk waɗannan suke karanta waɗannan aƙidojin sun daina alwujudu a sai mu kasashen mu ne saboda ana tsoron yan kungiya da yan dariƙa kada su sharri sai a ce ba za a fice alwujudu ba kyau ba to wallahi yana cikin manufar kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna sai ta tashi alwujudu ta face face da shi wallahi duk wani shehun izala da ya ce maka wannan magana ba haka bane shehun dariƙa ne ya angulu ne da kan zabo shehun ɗariƙa ne kawai ya shigo cikin izala zai zo ya kawo aƙidar ɗariƙa don waɗannan aƙidoji duk gaba ɗaya suka fiye su ɗaya da aƙidar ɗariƙa a to dan me za ku hana mutane ɗariƙar tijjaniya da ƙadiriya ku zo kuma ku bar su a cikin ashariyanci ma'ana a yi gyara wajen suluki amma ba za a yi gyara wajen aƙida ba aƙida sai a ce ka zama ba ashari mazhabi sai a ce ka zama ba malike wajen ainihin suluki kuma sai a ce maka wai ka zama baɗariƙe to wajen aƙida ka zama salafi aƙidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen suluki ka zama salafi ka zama sulukin ka zikirorinka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'an nan wajen abin da ya shafi mazhabi ka bi mazhabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shikenan mun fahimci wannan da kyau amma ku daina batar da mutane jama'a a fito da mutane daga duhun ɗariƙa a dawo kuma ana turmutsa su a ashariyanci duk duniyar musulunci ya faɗa ake da wannan ashariyancin don me mu ba tashi a bayyana mutanen kasashen mu cewa babu kyau ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ku to Allah madaukakin sarki ya shirye da mu wa fi hadha al kifaya ko ai waɗannan bayanan sun isar da duk mai neman gaskiya insha Allah ta'ala wanda ko yake batacce dama babu yadda za ka iya shiryar da shi to Allah ya shiryar da mu bari mu dan fara taɓa babin kaɗan sannan sai mu rufe sai a zo a ci gaba insha Allah karatu na gaba الباب الأول بابي نفرقو في إبانة قول أهل الزيغ والبدعة game da bayyana magana karkatattu da kuma 'yan bid'a to nan aƙidojin karkatattu mu'tazila da qadiriyya da jahmiya da sauran 'yan bid'a za a bayyana amma ba'adu to bayan haka fa inna kaseeran min az-za'ighina 'anil haqq yace da yawa daga cikin waɗanda suka karkace wa gaskiya min al-mu'tazila daga cikin mu'tazilawa wa ahlul qadar da kuma 'yan qadariyya duk za a zo a fassara waɗannan ko suwaye malab bihim ahwa'uhum san zuciyarsu ya karkatar da su ila taqalidi ru'asaihim wajen ainihin koyi da kuma makalewa shugabannin su wa man min aslatihim da waɗanda suka gabace su daga cikin waɗanda suka wuce fata'awwalul qur'ana ala ara'ihim sai suka ainihin yi wa alqur'ani ta'awili suka murde fassarori na alqur'ani ta'awilan lam yanzilillahu bihi sultana fassara da ta'awili wanda Allah madaukakin sarki bai saukar da dalili akan irin wannan ta'awili ba wala awdaha bihi burhana Allah bai bayyana wata hujja da irin wannan ta'awili da suke ba wala naqaluhu ar rasul rabbil alamin kuma ba su dauko wannan fassara daga manzon ubangijin halitta ba wala an salafil mutaqaddimin kuma ba su karbo wannan fassara daga cikin malamai waɗanda suka gabata daga cikin sahabbai da tabi'ai ba فخالفوا روايات الصحابة رضوان الله عليهم عن نبي الله صلوات الله عليه وسلامه في رؤية الله عز وجل بالأبصار waɗannan 'yan bid'a daga cikin 'yan shi'a da 'yan kadariya da mu'tazila da jahamiya sai suka ainihin saba wa riwayoyin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama riwayoyin da sahabbai suka yi daga annabin Allah fi ru'yatillahi azza wa jalla bil absar game da cewa za a ga Allah da idanuwa yana cikin aqida wadda aka samo daga sahabbai wadda suka nakalto suka ciro daga annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa za a ga Allah a ranar alkiyama a cikin aljanna da idanuwan nan to su waɗancan duk da muka lissafa sai suka karyata waɗannan riwayoyi wa qad ja'at في ذلك الروايات من الجهات المختلفات yace riwayoyi kuma sun zo daga bangarori masu saɓani da juna bangarori daban-daban riwayoyi sun zo waɗanda suke tabbatar da haka wata wata rabbi hal asar kuma ainihin asarai bayanai na sahabbai sun zo suna tabbatar da haka wata taba'at bi hal akhbar kuma hadisai sun zo suna ainihin tabbatar da haka birjik dangane da cewa za a ga Allah a ranar alkiyama mun fahimci wannan da ku Allah madaukakin sarki ya shirye da mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik dama muka ce a saurara muka ce